إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar talata ranar laraba yau muna sha biyu ne ko sha uku sha biyu ga watan Ramadan, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta 2015. Cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun haɗa a wannan masallaci na mai sunan babban sahabi Musa bin Umair, radiyallahu anhu da ke nan layin Alhaji Umar Giwa a ɗan bushiya Kaduna New Millennium City wanda ke nan cikin garin Kaduna a jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan rana wanda kuma wannan shine darasinmu na goma a je ne goma sha ɗaya a jeren yau nawa ne ga Ramadan din sha biyu to sha ɗaya kenan darasinmu tunda muna da nukusanin guda ɗaya ko sha ɗaya ga watan Ramadan sannan kuma muna cikin suratul Baqara mun kammala aya ta 118 insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 119 219 ba sai aka nake yawan rage adadin nan ba ku ta hakuri da nikila dukan azumi ne ko kafin nan ga wata takarda wanda ya rubuto ta yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara mu malan lafiya amin Allah ya ƙara mana baki ɗaya yake cewa malam ina da tambaya tambaya na anan shine nayi sallah a bayan liman sallar isha'i bayan mun gama sallah mun fito ta ni ta ina tare da liman sai wasu mata suka ce sallar isha'i fa bata cika ba raka'a uku aka yi kuma gashi kowa ya riga ya watse sai ni kaɗai da liman muka rage kuma mu kaɗai muka san haka ya hukuncin zai kasance dangane da gyaran wannan sallah dangane da kai da liman da kuka sani a wannan lokaci a irin tazaran da ka faɗa shine za ku cika sallan ku raka'a ɗaya da suka faɗa muku sai ku yi sujada ba'adi ma'ana sujada bayan sallama za ku yi ta ku koma ku yi ku cika wannan raka'an sannan ku yi sujada guda biyu normal yadda ka saba sujada sai dai abin da ya kamata ya ƙarin haske a kai shine idan aka yi sujada ba'adiyya ko ƙabiliya dukkaninsu ba a maimaita tahiya a cikinsu wasu za ka ga suna maimaita tahiya kafin su yi sallama ba a maimaita tahiya a lokacin da sujudis sahu ya kama mutum sujada na na rafkanuwa su kuma mutanen da suka riga suka tafi afallahu amma salafa Allah ya riga ya yafe musu da haka nan Allah ya kaddara sallan su sallan isha'i ranar su raka uku za su yi kuma Allah zai ba su ladan wanda suka yi raka a hudu. Bisa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Ubangiji kada ka kama mu da laifi na abin da muka yi a bisa kuskure ba da gangan ba ko muka manta. Wannan kaga mantuwa ne sa akai haka. Wannan ya nuna lalle sun cika 'yan Najeriya masallaci guda a cire raka'a guda kowa ya bi har sai mata su gane lalle masara ta yi bugu kam. ko shakka babu an shiga yanayi to amma dai Allah ya yafe musu ba kuma za a ce su maimaita wannan sallah da suka yi ba domin bayan saukan wannan aya da Allah ya malaika Jibril ya zo ya faɗi wannan sai kuma Allah ya sake aiko shi karo na biyu ya ce Allah ya ce in faɗa maka duk abin da al'ummanka suka yi akan mantuwa ko akan kuskure Allah ba zai kama su da wannan abun ba ya yafe musu Allah ka yafe mana zunubanmu to da haka dai wannan shine iya abin da ni Allah ya sanar da ni dangane da tambayanka wallahu ta'ala a'lam za mu tashi aya ta goma ɗari biyu kawai ku yafe mu za mu tashi aya ta ɗari biyu da sha tara insha Allah arama mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Allah subhanahu wa ta'ala ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna tambayanka game da giya da caca qul ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas kace a cikin su a cikin lamarin giya da caca akwai zunubi mai girma da kuma waɗansu amfanin nuka ga mutane a wata riwayan qul huma ismun kathirun wa manafi'u lin-nas a cikin giya da caca akwai asalin zunubi mai yawa da kuma wasu amfanunnuka ga mutane, amma sai dai hanzari ba gudu ba, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, amma zunubinsu ya fi amfaninsu girma, wa yas'alunaka ma za yunfiqun sannan kuma suna tambayanka dangane me za su ciyar, abin da za su ciyar. Allah ta'ala ce, "Kul, ka ba su amsa da cewa al'afwa, wato abin da ya daɗu a kan bukatunku." idan kuka samu ni'ima da ne muku to kuka samu biyan bukata ku ciyar da sauran abin da na ba ku fi sabilillahi Allah ta'ala ce kazalika yubayyinu Allahu lakumul ayat kamar haka Allah Allah yake muku bayanin ayoyi al ayati la'allakum tattaqun wato Allah na bayanin ayoyi ko wala Allah kwa yi tunani ku ji tsoron Allah ta tafakkaru ko ko kwa yi tunani ku gane ni'imar Allah ku dawo ku bi shi yana daga cikin abin da addinin musulunci ya baiwa kulawa a rayuwar ɗan adam shine kiyaye hankali da mutunci Allah subhanahu wata'ala daga cikin abin da ya sa shar'anta mana shari'ar musulunci har ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha mun dora ka kan wasu gurbin doka in an ce shari'a shine za a umurce ka wani abu za a hana ka wani abu wannan kuma yana nuna cewa na farko Allah yana so ya gane kai mai da'a ne ko mai butulci ne don idan an je lahira aka ce ga waɗanda suka yi abin da Allah ya ce a yi za a ba su aljanna wanda aka ce yi bai yi ba kaga bai da bakin magana ba shi da hujja da zai ce ma Allah shi kuma fa alhalin shi kuma bai yi abin da Allah ya ce ya yi ba to wannan shine abu na farko da yasa ake ake sa shari'a a bambance mai da'a da wanda ba shi da da'a sannan kuma na biyu shine ya zamto cewa an gane mai hankali da mahaukaci dan duk wanda Allah zai ce ga yanda yake so ya kibi to wannan yana da tabin hankali ko da ya dauka shi mai hankali domin duk wanda ya san Allah to ya san Allah ba wanda zai ce ayi ne kuma a ki masa ba domin ba za a wanye lafiya ba a lokacin da aka ce ayi kuma mutum bai yi ba sannan ko a duniyance ana gane mutum yana da hankali idan aka umurce shi aka ce ga wani abu mai kyau yayi sai aka ga yayi ga wani abu mara kyau aka ce wani ka bari saboda cuta iri kaza yace a in dai wannan ne kan gaskiya bari mu hakura wannan ko shakka babu an yadda mutum yana da hankali to haka abin yake a musulunci duk wanda shari'a ta ce ga abu mai kyau yayi sai bai yi ba to wannan yana nuna cewa hankalin shi na kasashe ne biyayyar shi ga Allah kuma ba biyayya bace bai da alaka mai kyau tsakaninsa da Allah don haka in kaga Allah ya masa azaba ran alkiyama kar ma ka tsaya bata ma kanka lokaci shi ya ja ma kansa tun a farkon lokaci ya Allah kai mana tsari wannan aya ita ce aya ta goma sha uku daga jeren giyan ayoyin da suka yi magana akan shari'a na addinin musulunci a cikin suratul baqara kuma abinda za ta koyar da mu shine za ta koyar da mu yanda aka haramta shan giya ne mataki bayan mataki bitatrich bitadarruj yanda aka rinka daukan sa sannu a hankali aka rinka zare ma'ana shigan da giyar tema mutane a jiki har daga bisani Allah subhanahu ta'ala ya zo ya haramta wannan giya ɗin kamar yadda kuka ji fassarar haka ayan take wannan aya kusan tana daga cikin sunfin ayoyi guda hudu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya hana shan giya a cikinsu Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi mabambanta juna dangane da hana shan giya da suka ce yas'alunaka anil khamri wal maisir wannan ita ce tambaya ta hudu daga cikin tambayoyin da suka yi ma'annan sallallahu alaihi wasallama a cikin jeran giyan tambayoyi da sahabbai suka rinka yi masa kun ga can sun tambaye shi dangane da maza yunfiqun mun ji shi a baya ko sannan kuma wancan na itali din su suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ka ani shahril harami italin fihi mun ji wannan to yanzu kuma ga maganan giya ta taso saboda kafin zuwan musulunci kusan da yawan mutane suna shan giya ba za mu ce sahabbai ba saboda ba su zama sahabbai ba sai da suka musulunta kuma da suka musulunta da yawansu kafin ma musulunci ya hana shan giyan da yawansu sun daina saboda ka gane cewa su mutanen kirki ne mutane ne masu daraja mutane ne masu falala a wurin Allah subhanahu wataala daga cikin su akwai waɗanda tun kafin zuwa musulunci ma ba su sha giya ba su ne su sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shi bai taba shan giya ba bai taba dandana giya ba aka ce me yasa yace ni tunda na kalli yanda take sa timbele na gane ba mutunci a harkan giya ma kaje manya yace ni tunda naga tana sa mutun timbele yace na da taku aga mutun yana timbele ya fada kwata ana mai dariya yana fitsari a wando mutun yana sambatu yana magana sama sama ai ya ta san makai shi kaman wata akuya kenan ya tashi mai da kai to sai na Abubakar bai bai sha giya ba kaga wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha to da haka nan wannan ayar da ta zo ta sauka ne a suratul baqara kuma ta sauka ne a garin madina bayan annabi sallallahu alaihi hijira in banda wani sashi na asalin wato ayoyin da suke cikin ta su kuma sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗabi'an su shine kullun suna so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rinka fayyace musu al'amura sannan rinka tabbatar musu da abin da ya tabbata kuma wannan tace ɗabi'a mutumin kirki har wa yau zaka ga wa man waqa fi shubahat فقد وقع في الحرام كو كالرائي يرعى حول الحمى من karanta hadisin anan da ku duk mutumin da yake da hankali yaga abu da yake shakka akai game da imanin sa bai auka ma wannan abu baya auka sai kaje yana ta tambaya ko me za ko ina za a kai sai kaje yana tambaya akai to wannan haka Allah yake zaben bayi babu kuma wanda suke haka kamar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kusa abin da za su yi sai sun tambaye shi game da wannan hatta mata daga cikinsu haka suke hatta mata sai su ringa aika mishi kai ko haihuwa aka yi musu ko haihuwa ko haihuwa aka yi ma mata ba sa taɓa ɗan sai sun aika mu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da, da jaririn sai sun aika masa da jaririn sai masa attahnik shi ne ya tauna dabino ya koga masa ruwan dabinan a dasashinsa na sama sai yaron ya haɗe zanto abu na farko da yaro zai haɗe a rayuwar shi don haife shi ne a tahnik to sabon annan sulasallam hatta matan kamar iyalin abu musa al'ashari da ta haihu haka ta aika yaron da dabino manala sulasallam yana gani ya ce sabon haihuwa ne halan aka ce e sai karfe shi mai tahnik mai masa addu'a ya sanya masa albarka to kaga daga nan ake samun alkhairi ana samun soyayyan Allah ne cikin bin Allah ana samun kukuta daga azaban Allah ne cikin nisantan abin da Allah ya hana kuma Allah subhanahu wata'ala bai taba haramta ma dan adam wani abu ba face sai ya bashi abin da ya fi shi a duniya da lahira yanzu ka duba ruwan giya ka gani ruwa ce guda daya amma an haramta maka ruwan sama an haramta maka ruwan lemu an haramta ma zoko an haramta ma kunin aya kwaf na an to yau da yakan kuwa haƙuri ina ga azumin nan kuma fa na yi sahur jama'a Allahul musta'an wanda ya buɗe ƙofar nan ne ya raba mun hankali ina da wannan matsalan a karatu inda yana karatu aka yi magana ko wani abu ya ƙara to gaba ɗaya caji na yana zubewa ina da matsala gado muka yi daga wurin malam Jafar Mahmud Adam shi mana wannan tarbiyyar sai ku yi haƙuri yanzu sai na sake rubutun tukuna na sake accumulating din CPU dina ta yi booting memory ya jawo sai mu ci gaba ku taimaka min dan Allah ku rinka nasuwa idan muna karatu yana taimaka min kwarai da gaske gaba ɗaya san ji caji na ya fare wani lokaci har fada nake sai dai hakuri da Allah subhanahu wataala ya halatta dukkan waɗannan nau'in ƴaƴan marmarin ka duba ka ga hatta a cikin kwakwa an ka fasa kwakwa aka aje ma ruwa kuma aka ce ruwan magani in ka sha magani ne wai da ma aka ce karka sha giya da aka halatta zamzam kadai bai ishe mu ba zamzam kadai ko baka taɓa zuwa Saudiya ba za ka samu zamzam zai iya zuwa gare ka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma'u zamzam lima shuriba la shi ruwan zamzam din niyyar da kai ka sha domin sa to Allah zai baka wannan abu yanda za ka sha zanzan da niyan Allah ya sa ka zama mahaddacin ƙwar'ani ka zamto mutumin kirki sannan ya baka lafiya ya baka tsawon rai ya tara ma damman nerori na halal ya kuma baka ikon ciyar da su domin Allah ai kaga kai ka gama da duniya to wannan dai yana ciki amma tare da wannan sai Allah ya haramta giya me yasa saboda ya jaraba mutane a gane masu da'an da suka cancanci aljanna da waɗanda asalin wato ba su ba to wannan haka Allah subhanahu wataala sahabbai suke matsa wurin tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mene yasa suke tambayan shi suna tsoron kar su zo su maimaita irin abin da suke a jahiliya su dawo suna abin da da suke kafin musulunci Allah ya zo ya fushi da su shi yasa suke yin tambaya suka tambaye shi game da al-khamr shine giya amma ka ce al-khamru shine duk wani abin da zai tafiyar da hankalin mutum ya disha hankali ya busar da busar da hankali duk abin da zai gusar ma mutum da hankali to ya zama giya ko da asalinsa daga halal aka yi shi kamar mutumin da zai aje fura ce tsami ka ga leda ta cika te sun tum mutum na buɗewa ya sha kawai sai ka ga ya tafi kamar masu shan maganin tarin yara ka ga mutum ya tasa har da mata ba an yi lokacin da aka kawo complaint ɗin mata suna shan maganin yara saboda suna shaye-shaye su zuƙa su sha kuma wata da take yi Allah ya sa mun haɗu da ita muka ce mata ke ko me yasa za ku yi abin da zai zubar muku da mutunci ta ce wallahi malam ba muna yi da niyyar haramun ba ne to me yasa wai yana gyara skin ɗinsu ne yana yin fresh na ce ai gaibu ne wannan artificial ne duk gyaruwan da ki je ki nemi fruit kawai ki sha ya fiye miki amma ki zo ki sha wannan maganin wallahi ran da kika tashi tsufa yanda kika san kwallon mangwaro haka fatan ki zai koma tattakunewa zaki saboda you can never cheat nature and go free inda za ka taɓa abin da haka Allah halicce shi a ƙa'ida to kola mutum zai sha mamaki shi yasa matan da suke bleaching sai ga sun koma kalan coca-cola can fari can ja can baki kamar wata tutan amurka kaga yatsun fari san amma nan inda Allah ce ba a isa a koke din ba ganshi baki wulik malam da ka ganta ka sai afirka ce amma ta dage wani yaro ya ce wai an dage ana so a yi bature amma ba iya ba kaga wannan ba daidai bane zigan shedan ne shi ya ziga mata ce wala wala yughayyirun na khalqallah ko zan umurci bani adama har sai sun canza halittar Allah bleaching yana daga ciki kada ki to shi alkhamru duk abin da zai gusar da hankali almaisir kuma shine caca abinda wani zai sa kuɗi wani ma yazo ya sa kuɗi duk wanda ya ci zai kwashe duka kuɗin wannan shine caca amma wani ya ce na sa kuɗi idan abu kaza bai faru ba to ku kwashe kuɗin duka ku raba na baku ba tare da wani shi ma ya sa ba kuma a cikin abin da yawan nan maganan halal ne to wannan ba caca ba ne shi ina fata mun fahimci wannan domin wannan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo ake ake handak wannan haka ramin da Allah ya bada labari da kansa yace hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya ce a wannan lokacin ne na jarabu mu'minai kuma aka girgiza su girgiza mai tsanani kai ka san shiga tashi hankali Allah ce shi ya girgiza mutane malam ka tausaya musu menene girgizawan kafirai ne suna ta danno kai za su shigo su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba a san yawan su ba balle a san ta ina za a yi yakin ba za ka fada yakin da baka yi lissafi ba wannan sunan shi rashin hankali sannan kuma na biyu babu isassun makamin da za a iya yakin da su ko an san yawansu adadinsu ya wuce hankali kuma dannowa kawai suke ana cewa yanzu sun iso wuri kaza yanzu na wuri kaza sun kusa kilomita kaza fa za su iya isowa misali Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru yana kallon sama ko zai ga saukan malaika jibril shi kuma Allah sai ya shiru la ilaha illallah wala shiga jaraba wallahi wani ne sai ka jira cewa to ni dama ka san ustadu fa ni ba mai zafi ne irin ku ba da haka mutanen nan ni I'm not extremist sai ya musu message ce mu yan guwa kaza ba ruwan mu fa ustazan nan ne fitinannu sai su tira kansu in mutum ya ga wahala sai ya raba kanshi da addini amma aka ci nasara sai ce muslim muslim ticket yana neman kwangila dan rainin wayo ba daidai ba ne idan wahala ta zo ma musulmi ka tsaya a ci ta tare da kai ku da ku da ƴan uwanka za alƙiyama duk hutawa za ku yi takawa ɗaya za ka yi aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka manta duk wahalan da kai a duniya taku ɗaya kai ba ma za ka taka ba a filin alkiyama Allah zai ce a ɗauko mai wanda ya mutuwa shahada wanda aka kashe shi saboda Allah da addinin Allah Allah ka sa malam Jafar na cikinsu zai ce a ɗauke shi a yawo da su a saman aljanna a dawo da shi filin kiyama in aka dawo da shi da fajinin shahada a jikinsa za a tambaye shi ka taɓa shan wahala a duniya zai ce wallahi tunda nake duniya ya ubangiji ban taɓa shan wuya bane kuma fa ya sha har kashe shi aka to ka hakura ka tsaya inda Allah yake so da daɗi ko da wahala shine abinda Allah subhanahu wataala asalin wato yake so na manta abinda nake ishara muku zuwa gare shi yakin khandak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da malaika jibril bai zo ba sai Salman al-Farisi yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka za mu zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah bai ce komai ba ban san inda za ni wa ma yamdiku anil hawa yana da abin da zai faɗa amma tunda ba Allah ya ce ba ba zai faɗin ba sallallahu alaihi wasallam to shine sai Salman al-Farisi ya ce to ni ina da shawara idan ana daukan shawara tunda shi ba kon musulunta ne wanda Allah sallallahu alaihi ya ce a shawara kan maraba da ita tunda Allah ya ce wa amruhum shura bainahum yace to mu idan yaki yazo mana a garin mu wanda ba za mu iya ba ko ba mu san kansa ba kafin mutanen su zo in mun san ta inda za su taho sai mu haƙa rami mai zurfi kuma mai faɗi zurfin shi ta yadda idan mutum ya zo dole sai ya shiga kafin ya fito ya shigo garinmu faɗin shi yadda doki ma ba zai iya tsallakawa ba duk gudun doki duk yadda za a tsikare shi ba zai iya tsallakawa ba ya ce sai mu zaro makamanmu mu tsaya ta tsallakan garinmu in suka zo suna kallonmu muna kallon su tunda dukkansu ba zai shiga ramin lokaci ɗaya ba duk wanda ya shiga ramu ya ce sai mu kashe shi nan ne makabartansa su ma sun sani ya ce in suka tsaya suna kallon kallo sai dai a yarjejeniya su koma dama haka muke so tun da ba mu shirya ba manzo Allah sallallahu alaihi ce an dauki wannan shawara jama'a kowa ya fito da diga sai ya taka goma ya bude kafan shi ya taka goma ya ce mutum goma su haƙa rami zurfin shi wanda doki in ya shiga kan ya fito da mahayi za a kashe shi faɗinsa mahayi ba zai iya tsallakawa ba ai ka san da wannan indomie generation din ne malam duk sunan mu gawa ha ba ko wallahi yanzu ko pipe din famfo ai ga san hada ka gani duk ran da za a ja ruwan masallaci an gaba gini a yogai ya ce za a haƙa rami ka gani wallahi ka gama ne bororo kila ma ni ne sahun farko haka abin yake shi yasa ga darajar sahabi suka dauki digan nan fa suna haƙawa mutum goma sai haƙin taku goma haka aka dinga raba musu sai aka zo kan wasu waɗanda su da suka zo haka sai suka tar da dutse a nasu sai su hankalinsu ya rabu biyu wasu suka ce mu kyala annan sulasu ne ji da abin da ke damun shi mu kauce tun da dai an gaya mana abin da ake nema da deepness ɗin da wane ne duk an faɗa mana mu dai mu samar da abin da yake so wasu suka wani suka ce a'a wallahi lokacin da ya auna mana ta nan kafan shi ta wuce da ba za mu kauce ba inda kafan shi ta taka ba in ka ji sahabi ba haka nan ba ya za a yi suka ce sai dai in shi ya ce mu kauce sai a kauce amma wallahi in bai ce ba dutsen nan da ya tare mu ba sai ya za a yi ba aka ji aka ce mallan sulasulan ga halin da group din suwana suke ciki yace su jira ni ya ci gaba da abin da yake sannan sai ya zo suka ce a sanda ya zo ya ce ina menene dabuwarku suka ce ga ta inda ka bi mun tar da dutse wasu mu sun ce a kauce a bada faɗi da zurfin da kace wasu sun ce sai dai a san yanda za a yi da dutsen ko kuma in sai kai kace a kauce tunda dutse dai ya ki fasuwa wallahi sallallahu alaihi ya ce ko bani diga ya karba abin diga mai riwayan yace da ya daga zai buga sai naga dutse a cikin sa ya daura cikin sa saboda yunwa sallallahu alaihi wasallam yace da ya kabbara yace Allahu akbar yadda ki dutse yace sai naga haske ya tashi sama akan dutsen sai manzo Allah sallallahu alaihi ce Allahu akbar gulibatir rum dutse ya daka ba da na tsoron makiya za su zo ba sai ce America ma mun cita da yaki gashi na Allah ya nuna mun sai mi kaga magana ta kare ma'ana ba wai sojojin da aka turo ba wannan hasken bishara ne Allah ya mun cewa ƙasan kafiran kanta ma za mu kama ta ba su sojojin da suke zuwa mana har ake jin tsoronsu ba to me muke magana almaisir caca wallahi sallallahu alaihi wasallam sabai suka taru a wurin har aka kai ga cewan sallan da asar rana za ta faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai lura ba sabai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana za ta faɗi ba mi la'asar ba yace Allah ka tsine mai yahudawa da mushrikai da nasara sun shagaltar da mu gabarin sallar tsakiya ta ce sallar la'asar wata riwaya cewa ta yi ranan ma ta faɗa gab annan sula sun ce ya Allah dawo mana da rana mai la'asar wallahi sai rana ta riba suna idar da la'asar sai ranan ta faɗi riwaya ce ingantacciya yana daga cin mu'jizarsa da aka gani wanda suka rayu tare da shi sallallahu alaihi wa sallam to shine da aka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuka kuma da ce gulibatir rum mun yi rinjaye akan rum to amma ya faɗi lokaci Allah ta'ala ce fi bid'i sinin fi bid'i sinin haka ayan ta ce a shekarun da suke tsakanin biyu zuwa tara shine bid'i idan balarabi na kirga ce ma bid'i yana nufin tsakanin bi daya zuwa tara bai yi kasa da daya ba bai kuma cika goma ba zai iya zama uku hudu biyar shida bakwai takwas tara amma ba zai cika goma ba a wannan tsakanin shekarun ne sai na abubakar radiyallahu anhu ya ce ina rantsuwa da Allah a shekara bakwai za mu cin nasara a kansu kuma ga dukiya kaza in ba a ci ba duk ku kwashe ta shekara bakwai na cika sai gashi an yi nasara yana daga cikin shi ma bai wadda Allah subhanahu wataala ya yi masa to wannan bai zama caca ba saboda shi kadai ya sa dukiyar su ba su sa ba inda wani ya miƙe ya ce ni kuma shekara uku ne idan ba haka ba a bani kaza ko shi ya kwashi kaza to shi ne caca amma in zo in ce yanzu duk wanda ya fara haddace Kur'ani a cikin wata kaza na sa kaza zan ba shi gasan kaza ga wanda ya fara wannan ba caca ba ce tunda wani shi ma bai zo ya sa kishiyan haka ba amma ni na sa kishiyan haka to shine Allah subhanahu wataala baya so to shine wannan abin da sahabbai suke tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da giya asalin wato da caca wannan kuma suna so su abinda yasa suke tambaya me suke tambaya game da giyan abinda suke tambaya shine menene hukuncin shan giya wa bai'uha kuma menene hukuncin siye da safaranta mutum ya siya ko ya siyar me hukuncin ko kuma mutum ya sha ko kuma ya zanto mutum asalin wato shi baya sha siyarwa kawai yake wannan za mu ji akwai mutane goma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude bakinsa mai albarka ya tsine musu albarka kuma dukkansu game da giya ne dukkaninsu to don haka wannan abin da mutum zai sha ya gusar masa da hankali ya ɗauke mai hankali ya zubar masa da mutunci yana daga cikin abin da ya kamata duk mai shan kayan maye ya tuna ji tsoron Allah akai shine ba shi kadai zuban mutunci yake shafa ba yana sauka ƙasa ya taɓa 'ya'yan shi yana hawa sama ya taba dangin shi da gidansu ina ga ko su gida da wani ta rashin kunya a TikTok suka tare suka zane shi ko me yasa suka yi haka su suka yi laifin ba su suka yi ba amma me suka yi me yasa suka yi haka tsare mutuncin su alal akalla yanzu ko ya dawo ya ci gaba su sun nuna su ba gidan tsiya bane kuma ba duniya ba za ta kalle su da wannan abu ba shi da rage masa nashi to shi yasa musulunci yake zuwa da wannan saboda yanzu mutumin da ya saki jiki na taba ɗala bai sani ba gaba Allah azurta shi da wani ɗa nagari ka bar masa tabo da miki so da yawa mutane suna sha'awar su rinka barin mu ƴaƴa gadon dukiya don kansu wahala amma suna manta gadon mutunci ya fi na dukiya ka bar ma ƴaƴanka gado na mutunci a ce mahaifinsu shine kaza ko Allah ma yana son wannan da ya ce wa kana abuhuma salihah marayu ya tsare musu mutunci Allah subhanahu wataala a ga bisani ya faɗi dalili ya ce babansu ne mutumin kirki to irin wannan shi ne sa Allah subhanahu ta'ala ya ce fihi ma ithmun kabir akwai zunubi wanda yake mai girma a ciki amma wani wurin sai Allah ya ce wa manafi'u lin-nasi a gaba kenan ko akwai amfani ga mutane menene amfanin shine masu sayarwa suna samun kuɗi suna samu ko mu a nan Kaduna akwai kamfanin giya a ita can wurin ka gani ko gida ka gina ta wurin ana samun wuta sosai albarkacin ɗauto ba albarka ba me za a ce yawwa dalili Allah ya ma albarka ta farana dalilin kamfanin giya amma wannan ba albarkaci ba dalilin kamfanin giya sai ga su suna biyan rabanu mai yawa suna biyan kuɗin wuta mai yawa transformers malam ba zuwa canza layi yau ma ladamu ma ko tafsiri bai zo ba yana can cikin transformer Allah ya ba da lada malam Isa to duka wannan kaga cewa akwai amfani ta duniya a ciki saboda ana yin kasuwanci ko mu akwai lokacin da muna yara akan aike mu muje mu rinka siyo wani dusa a mota mu kuma saboda sanya wa irin na yaro a shiga mota a ta yawo ai can wurin kakuri malam ah ni san an kawo dusa sai ga shi jaja zur wal eh shi ka kun san shi ko yawa eh yawa a'a na kamfanin giya ne kamfanin giya ke sayarwa wallahi ma wani rago da muke kiwo fari sai da muka sa mai suna british yanda ka san dan zaki haka ragon ya koma sai daga baya na ce okay a ce wannan fisgan da yake ba na Allah da manzansa ba ne mala ya sha giya ya koshi ya koshi da dusan dusan dusan giya sai da ma kawun mai ji labari ya gane na giya ne ce kai jama'a tunda Allah ya ce a bar abin nan ƙara musu ƙarfi muke ga ku kyale su ko da shi dabba ne ya halasta a gare shi ya ci ba laifi ba to amma mu kudinmu da muka ba su ai za su je su yi giyan da shi shi ne kawai ce a daina a kyale su kuma Allah ya maki kiwonsa albarka to wannan kasuwancin da ake samu wanda yake a cikin a cikin giya da caca kasuwancin da ake samu a cikin a cikin giya shine siyar da ita kasuwanci da ake samu riban amfani kai ba kasuwanci ba amfanin da ake samu a cikin caca shine samun kudin bagas kudin banza ba wahala kawai wane zai zo ya sa miliyan kaza dubu kaza wane ya sa motan shi wane ya sa gidan shi kai akwai masu ƴaƴansu ma fa mata a cikin kaca duk an rinka yi mu muna yara duk mun san an yi wannan to shine Allah ta'ala yace wannan samu a saman ba tare da wahala ba yi Allah ban yarda da shi ba Allah ta'ala baya son wai ka zauna kawai kana jira Allah kawo arziki daga sama Allah gafata malan tashi kai aiki eh tashi ka wahala duk wanda kake neman ya je sama sai ya hana idan shi bacci man talaba man talaba alula sahara layali duk wanda ke so ya je sama ya zama wani abu wallahi sai ya hana idan shi bacci ko dai ka dace kai karatu ko ka fita nema ko ka fita nema wata rana ka kwana akan dakali wata rana ka ci dukan ruwa kuma ka dawo babu ana nan ana nan wata rana zaka ji ana cewa ka fitar da zakka lokaci yayi ba wani matsala kuma halal ɗinka ne Allah zai baka lada duniya da lahira wato neman halal idan bai da wani amfani in banda raya zuciya ya kamata duk musulmi ya rinka neman halaliyarsa ka rinka neman halal kar ka zauna ka rinka kokari ka rinka kokari kana nema ba kawai ka nema ta hanyar sauki ba wai wani yazo yana ce ma abokin mu ka san fa idan Allah yana so ka zama mai kuɗi kawai rana ɗaya zaka ji ka jum kawai ka zama mai kuɗi nace sai ka ce buhun dissa faduwan buhun dissa shine dum ko wai kawai za ganka da irin kuɗin da abin nan ina a mafi karanci kai aiki kuma kai addu'a ka roƙi Allah Allah zai baka Allah da ya bawa ne shine ubangijin ka kai ma zai baka abin da yafi nashi ma wa ma zalika ala Allah bi aziz mun yi dawafi da wani mutum a haran a Makka mun hau taxi sai ce mallan shin kai mutumin ina ne nace mutumin Kano ce daga Sakkwata nake yace walla wata addu'a nayi mallam ko ko kana bakka ni fatawa gare ta ga wanga addu'a azan mallam ba Sakkwace yace zai ma fatawa ya jinjina to na shehu da gaskiya aka san ku zaka ji batawa kuwa yace mallam nace na an yace wata addu'a ne ga Ka'aba wanga addu'a yanzu naka tunanin Allah ta anya ta yi daidai nace to ai bazan iya sani ba tunda ban san ga yace in hidi ba yace eh hidi hidi inaji yace wallahi cewa nayi ya Allah ka bakkanu kudin da ba su jumbugu na ce ban gane bai ce kwarai mallam cewa ne Allah shi bakka ni kudin da za su jin bugu na ce yanzu akwai kudin da ba su jin bugu a Najeriya ce a rada aboki na shina da su faskan su dai shi kai mala amma dagowa su kai wallahi kai ce mun yace wallahi abokin shi zai kashe ya kashe ya kashe amma kaman bai diba ba to taska Allah ai bai karewa sai dai bai kasa da mutum ba nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya shine nace mishi to amma ina da tambaya ni ma kan amsa maka yace mene an dan annan mala nace ka roki Allah ya baka imanin da zaka iya rike wannan kudin saboda idan baka da turken imani da zaka daure su to sai sun halaka ka yace walla ban tambaya wa ha nace mai kaka yau kaka hita daga makka yace a gobe ma ina koma da asuba nace to roki Allah imani shi bakka ka imani mai dan karan karfi fiye da na zaki sannan shi bakka ka nera ba matsala in dai da imanin to shi kenan addu'an sayyidina abubakar ne kullun cewa ke Allah ka bamu dukiyar mu a hannunmu ba a zuciyar mu ba saboda in tana zuciyarka kullun son ƙari zaka yi har ka mutu neman ƙari kake amma a hannunka suke to zaka rinka godiya kuma zaka rinka miƙawa zaka rinka miƙawa shi kuma Allah ba zai gaji da baka ba saboda dama nashi ne arziki Allah ka bamu halal ka tsare mu daga cin haram don tsarkin sunayenka to nan da ya ce wa manati ulinnasi akwai amfani da mutane shine ma'anan cewa za su samu amfani wasu malaman suka ce hatta farin ciki wani idan bai sha kayan maye ba bai sha giya ba wallahi malamin da kasan zaki ko murmushi baya yi kuma ka san murmushi sadaka ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an taqa khaka bi wajhin tali karka raina aikin alkhairi ko mun kankantansa ko da za ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ka sake masa fuska kada ka raina za ka iya samun aljanna kaga wannan sakin fuska ne to shi ne suka ce wani in ya sha giya malam in ya dinga dariya kamar sakaran amerika ka san wani cewa ake wawan madina ko wallahi madina ba wawa duk wanda ya shiga madina malam ba wawa bane duk wanda ya shiga madina yana da wata alfarma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kun san menene alfarma duk mutumin da ke zaune a madina har ya fita kankare masa zunubansa ake don haka duk wanda ke cikin madina yanzu haka wallahi zunuban shi kaba suke a wurin Allah ko bai istighfari ba wanda ke cikin madina daidai yake da wanda ya zauna yana ta astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah yana tayi kai ta istighfari wanda ke madina ko bacci yake ta daidai kuke haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ke madina ni kuma wallahi ban yi mamaki ba tun da fiyayyen halitta ya rayu a garin kuma ya kwanta a garin to ya nuna cewa lallai garin nan ba zai zama ɗaya da wani ba sannan adam sulasula ya ce duk wani kwararo da ka gani a madina hanya da ya shigo garin madina to ni allah na ija mala'iku a wurin da wani zai gwada yaƙan madina da ya ga mamaki wannan hadisai ne ingantattu na manzon allah sallallahu alaihi wasallam to allah ya ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wannan kuma duk da suna da amfani amfanin giya shine mai wancan abin da muka faɗa da kuɗi da ake samu amfanin caca ita ma ana samun kuɗin banza da ita wani na shiga cikin farin ciki wani ya kuka to amma tare da wannan amfanin kan kuma ta ayoyin na gaya muku sun zo ne suna cire ma mutane san shan giya a hankali ba lokaci ɗaya ba kamar lallashin zukatan mominai Allah ta'ala yake domin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa maka ya ce shan giya haramun ne caca haramun ne yadda suka saba da ita ba za su karɓi musulunci ba gaba ɗaya ba za su iya yin musuluncin ba kamar yadda ba zazzage ya saba da fate ne ko ba kano da gurasa to kaga yanzu ka raba su da wannan ai da aiki to shine Allah ta'ala ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima amma sai dai zunubin da ke cikin su wannan ladan da wannan kuɗin da ake samu da jin daɗin zunubin da ke ciki duk ya shanye su yana haifar da fitinar da tafi wannan amfani na kuɗi da ake samu saboda suna kara mutum gabarin ambatan Allah bayan da za a mutum ya tatil da giya kuma ka gan shi asalin a masallaci na ga bidiyon wani mutum da ya sha giya yana maye yana maye da ya faɗi ya amai kawai sai alade ya zo yana shan amai yana lashe bakin shi sun zama ƴan uwan juna sun zama ƴan uwan juna aga wannan ba daidai ba Allah ya shiryar da wanda suke to wannan yana hana mutum a shan giya yana kuma hana shi ambatan Allah sannan daga ciki suna jefa gaba da kiyayya tsakanin mutane yayin da zaka ga cewa ana halaka dukiya da hankali a cikin su ana halaka hankali a cikin shan giya ana halaka dukiya a cikin yin caca haka malamai suka faɗa sai wannan ya zamto wannan ayar shimfiɗa ne Allah ya fara yi na somin taɗin cewa zai haramta shan giya zai haramta shan giya din domin wannan ayan ita ce aya ta biyu ita ta sauka sauka ta biyu daga cikin ayoyi guda hudu da suka sauka ta hudun ta haramta shan giya wannan ita ce ta biyu wanda ta sauka take magana game da abin da ya shafi asalin wato shan giya domin ta farkon Allah subhanahu wataala ya saukar da ita ne a garin Makka a cikin suratul Nahl lokacin da Allah ta'ala ke mamuminai bayanin cewa ga abin da yake abin da yake halal shine abin da shari'a ta ce shine halal abinda yake haram shine abinda shari'ar musulunci tace wannan abin haramun ne shine Allah yake kawo ma mu'minai dalili yake cewa wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana suratul nahl aya ta 67 Allah subhanahu wataala yake gaya ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kuma daga cikin ƴaƴan dabino da kuke samu akwai tsimi da ake na dabino har ya zama giya kamar yadda mu ma ana ake amfani da in za a yi burkutu da dawa nake ga ake ko a jika shi har ya zama abin da ya zama karkace har sai ya zaka yi bayanin in details wani zai je ce zai gwada kawai da shi ake amfani a yi abin da Allah bai so ka kyala mutane an inda abin halal ne sai kai bayani ana fata mun fahimci wannan to wannan sai ya zamto su suna amfani da dabino da inabi mun san inabi sukan bashi ya tsami ya kaza inda zai iya bugarwa sai su hada idan suka yi Allah ce tattakhizuna minhu sakara wanda daga gare shi ne kuke rikon abin da ke sa ku kuke yin maye kuke mai da shi giya kun ga da Allah ya ce suna mai da shi giya sai bai yaba musu ko ya soke su ba kawai ya ce kuna mai da shi giya ko to amma ga wasu ya ce wa rizqan hasana sannan kuma kuna yin abin da ba giyan ba kukan siyar da shi ku samu arziki mai kyau sai Allah ya bi arzikin ya yabi kasuwancin amma kuma bai yabi giyan da suke yi ba me wannan yake nufi din mai hankali zai fara tunanin ah to shi me yasa Allah bai ce ma khamru hasanan ba laifin mai giyaye anya giya yana da fada a wurin Allah a giya bai da matsayi shi yasa kaji ba a yabe shi ba to tun daga nan wannan ya sanya Allah subhanahu wataala ya ya siffanta kasuwanci da abu mai kyau tunda ana siyar da inabi ana siyar da dabino a samu dukiya ta halal amma kuma ana iya amfani da shi ta wani wurin a samu zunubi to amma tunda Allah bai haramta ba a lokacin shine sai ya shiru bai yi hani akan wannan ba sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kasance yana daga cikin wanda suke yawaita tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam game da giya zamu ji a gaba kadan wannan ita ce aya ta farko suratul nahl da Allah ya bayani akan yace ana yin giya da dabino da kuma inabi sai yace kuma ana kasuwanci da su a samu alheri mai kyau kaga ana ana fifita kasuwanci akan mene shan giya to sai na biyu shine ita ce wannan aya da muka karanta cewa suna tambayanka game da giya da caca to su waye suke tambaya wanda suke tambayan su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne suka taru wata rana suka je suna tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masu tambayan na akwai Umar bin Khattab akwai Mu'adh bin Jabal Allah ya kare da a gare su suna zuwa suka je suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin giya ne suka ce ya rasulullahi innaha muzhibatul lil aqli muslibatul lil mali yace manzo Allah giya fa duk wanda ya sha hankali babu dattijo ya ta wasan shi ta shirme kaman wani yaro sannan kuma gashi tana halaka dukiya duk wanda ya fara sai mu ga ya tsiya ce abin da take kenan kuma daga cikin sharrin kayan maye idan ba sa mutu ya zama barawo ba sai ya koma yana bin mata duk wanda ka sai yana da wannan ɗabi'a to sai ka ga na ko roƙo haka ne tabbas farai da gaske farai da gaske na yadda da wannan ɗari bisa ɗari to kaga wannan abu ne wanda bai dawo da mutuncin mutum roƙo da kuka faɗa mun karanta annabi sallallahu alaihi ce yadul ulya khairun mene inna yadus sufla hannun da ke dagawa ya bayar ya wanda ke ƙasa yake amsa a matsayin mai kaskanci Allah ka tsare mu kuma ka azurta kowa da halaliya to shine suke ce manan sulasulan tana fa tafiyar da hankali tana tozarta dukiya suka ce ya manzo Allah ba fa anan ta tsaya ba wa halakul lil badani wad din duk mai shanta biyin lafiya in aka wani nisan zango sai ka ji an ce hanta ta lalace mutum shikenan sai fara ramewa sai mutuwa sannan kuma haka nan addini mutum ya yi maye an yi sallah bai san an yi ba an yi kaza bai san an yi ba addininsa duk mutane ba su ba za a iya karɓin ko shaida daga wurinsa ba mutumin da aka sai yana shaye-shayen kayan maye wa zai da ya ɗauki ‘yarsa ya bashi inda shi mai mutunci ne wane ne zai zo a yi shaida za a yi shaida ya ce shaida na shi ne wane kuma mutane kai su kalle ka cewa ka san mutanen kirki za ga kowa zai rinka kauce mishi kuma ba wanda zai so a ce rayuwarsa ta koma irin wannan rayuwa to shine sai zamto suna sake tambayar shi karo na biyu game da caca wannan cacin da suke magana shine diddagin abin da ya shafi karta da suludo yawanci abin da nasoshi suka zo da shi kenan dara shine a sa abu anan ko a dauke wancan a dau a tura wannan ko a kada wannan a watsa a jira lambobi shi ne dai lido abinda mutane suke yi irin wannan game ɗin akwai game ɗin da ba ka iya haramta shi ba to amma dai waɗannan games ɗin Allah subhanahu ta'ala baya son su wasu malamai ma sun ce yana hana ruwan sama to kuma wallahi abinda zai baka mamaki matasa fa ku yi hakuri yana daga cikin abinda aka jarabe wasun ku da shi wasu da an ga watan Ramadan sai je su siyo lido da ma ka daina sayarwa yanzu sai ake yi a waya ya ka mai da shi ana da sani ban faɗa ba da Allah ka kuyi da lodin ku bar musu abinsu kun fahimci magana eh da kila wani bai sani ba ai a bakin mu zai ji astaghfirullah to shine da bai dai da kyau Allah baya so wani kuma zaka ga karta what za su je su siyo ana ganin wata shi sai je siyo karta sai ya zo to duk irin waɗannan sannan kuma ya shafi al-azlam wanda zamu ji a suratul maida shi kuma cace ne na jefa mashi idan ya soki kaza to kaza in kaza kaza da sauransu to kaga wannan ba shi da ba shi da asali shine almaisir din da suke tambaya shine sai Allah sallallahu alaihi wasallam nuna musu dukkanin waɗannan basalarta ba Allah ta'ala ya saukar da irin wannan wannan cewa cacin da aka faɗa ya shafi dukkan abin da wasu za su zo kamar yadda na faɗa wane sa kuɗi wane sa kuɗi amma banda wancan ba dukkanin gasa ne na wani ya sa kuɗi wani ya sa aka hana ba ku kiyaye a shari'ar musulunci akwai gasa competition ɗin da musulunci yake so kuma ma ya yarda da shi competition ne waɗanda suke guda uku na farko shine tseren doki musabaqatul khayl musulunci ya yarda da wannan a zo a gwada tsere a tsere a doki wanda ya tsere za a bashi kaza shine champion to wannan shi musulunci ya yadda don haka wanda suke tseren doki su ba su cikin haramcin da Allah ya faɗa a nan ba sannan wal ibil da wanda suke yin tseren rakumi sannan kuma wasahan da shi ne mashi koyan harbi a zo ai competition ɗin koyan harbi wannan musulunci bai hana ba saboda yana taimakon su wurin koyan jihadi fi sabilillahi kuma jihadi a tambayi jami'an tsaro su sun sani har yanzu a yaƙi akwai wurin da suke aje tankansu su hau dawakai su hau doki su tafi yaƙi da shi saboda ne saboda akwai wurin da mota ba za ta iya shiga wurin ba amma doki zai iya shigan maka shi kuma doki yana da ƙarfin mutum arba'in ne shi kaɗai kuma zai iya maka kwana hudu ko fiye da haka bai ci komai ba kuma ƙarfin shi bai ƙare ba to in mako mota ne ba za ka yi kwana hudu kana tafiya ba ka nemi man fetur ba ko kuma ya zamto kai kaza sannan kuma shi doki in wahala yayi wahala zaka iya koran shi ka boye an jima ka kira shi yazo ku tafi kuma ba zai baka kunya ba daga cikin alƙawarin da doki ke da shi in dai ba shine mugun da yaje hoka da kanshi ba yana sane in dai faduwa kai a gadan bayan shi to ba zai tafi daga inda ka fadi dan haka ko ya san ka fadi to zai tsaya a nan inda ka fadi sai dai ko in ka dauke shi ko wani yazo ya ja shi shi yana da wannan alƙawarin masana harkan barga za su san abin da nake faɗi Allah ya taimake mu yawwa kakku tambaye ni game da doki kuma an gama to wannan da Allah ya ce kul ka ba su amsa da cewa ai kul din nan ka ce ai ma'ana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sa akwai zunubi shine da muka fassara a ciki wannan yana daga cikin laifi ya zamto a ai mataki na biyu da Allah ya burin haramta shan giya sai mataki na uku mataki na uku ita ce ayan da ta zo a cikin suratun nisa ayan da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ittiwa ya ku wadanda kuka imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke fadi ya zama kuna cikin hankalinku ina fata mun fahimci wannan wannan aya suka ce ta sauka ne lokacin da sabai sun kasance suna shan giya idan lokacin sallah ya zo suka yi sallan isha'i sai su sha giya abinsu kawai sai kuma zuwa asubahi tunda Allah bai haramta shan giya ba a lokacin idan lokacin sallah azhar ya zo lokacin maye ya sake su sai su sallah azhar suna shan giya ne a lokaci biyu da sun yi sallan isha'i sai su sha zuwa asubahi ta sake su idan an yi asubahi su ƙara sha zuwa azhar ta sake su tsakanin azar da la'asar sai su ce ba lokaci a haƙura magariba zuwa isha'i su ce ba mu shaɗin azar zuwa la'asar walle wannan a haƙura to kaga sun fara sabawa da rabuwa da ita kaman kai ne yanzu azumin Ramadan da kake yi yin sitti shawwal baya maka wahala idan daga gama Ramadan zaka dora sitti shawwal zaka ga nan da nan ka gama su baka takura ba to amma idan ka bari Hajji ya ce maka girki ka kwashi girki kai rige sai ka ji tana ce maka yau fa saura kwana hudu fa baka gama ba ba ana bin ka sai ka ce ikon Allah to Allah dai babu iko ka riga ka ka sake to amma idan yana jikinka zaka ga ba zai maka wahala kamar yadda ake jin tsoron hakan ba to shine sai wannan aya ta sauka take magana akan cewa kada kada su kada su rinka shan giya alhali suna cikin maye Abdurrahman ibn Auf Allah ya kare da a gare shi shine ya hada walima ya kira mutane ya tara abinci nau'i daban-daban dama shi mai dukiya ne yana daga cikin hanyar da ake zuwa aljanna ciyar da mutane abinci haka annan sulasula ya faɗa in dai kana ba mutane abinci to za ka shiga aljanna babu wahala ta dukulul jannata bi salam haka annan sulasula ya faɗa za ku shiga aljanna ba tare da tsangwama ba a tashin farko Allah zai ce ku wuce saboda kun ciyar da bayan Allah Allah ya ba mu iko to shi ne sai abdurrahman ibn auf ya tara abinci dau'i masu kyau sannan kuma ya sa aka kawo giya tulu-tulu giyan ma irin ta alfarma tunda ba haramta ba aka zo ma mutane da shi ai malam ana kawo fasharib suka sha giyan nan sai kawai maye ya ɗibe su aka dinga sambatu malam ana ta sakin layi sashin su wanda ba su sha giyan ba sosai sai suka ce to magariba ba ta yi za a yi sallar magariba a wata ruwa aka ce liman ɗin ma da ƙyar ya miƙe tsaye kai da jigo gasan za a yi sallar da tangi miƙe kira kira kira ka ji wani alhamdu ilahi rabbi kaga wannan kai da ji kasan ba nan kasan musamman ce za ta ya yi wallazi na amanu ai ba za gama sallah ba in ba sa ba ma sai aka ce dalin sai ce dai yayi yayi daidai abu ne mai sauki wani ta kure ce kai wata aya ce ta gaba ya ce to kai jawo ta kawai ba wani yawa ne waye wannan din maganar su ne ya Allah ka shirya ya Allah ka shirya to shine aka zo da za a yi sallah kawai sai limami ya miƙe mala sai ja suratul kafirun da zai karanta suratul kafirun ya farkon ayan yake qul ya ayyuhal sai gaba me la a'budu la a'budu kawai liman da yazo kawai shara la yace a'budu mata abudun maimako yace bana bauta ma abinda kuke bauta ma sai yace ina bauta ma abinda kuke bauta ma kun ga al'amari ya lalace jin haka ya faru ai fa sai Allah ta'ala saukar da wannan aya da yace idan kun tashi yin sallah kada ku kusanci salloli guda biyar alhalin kuna cikin maye ku zamto cewa mayen nan ya sake ku a cikin dare kuma in ayini ne shi ma ku tabbatar ba ku a cikin maye shine abin da ayan asalin wato take nufi wannan ita ce aya ta uku da ta zo take ɗaukan matakin haramta shan giya sai aya ta hudu aya ta hudu ita kuma sayyidina Uthman ibn Malik ya shine ya kira shi ma tasa tawagan gayyatan sabai suna irin wannan ko za ka ji an ce gidan wane ya ce yau akwai cin daɗi kowa ya zo kada ku ci abincin dare a gidansa za ku samu al'asha har yanzu ku ga larabawa haka suke har yanzu larabawa jikokinsu haka ɗabi'ansu yake ni a haramin makka na san wurin da mutane ke zuwa da abinci lafiyayyen abinci larabawan nan sai su rinka cewa amma fa a da ne 2016 ne yanzu kam kowa yana ga yin wannan ta ci shi ba sai su zo su ce maka su ɗauke ka aiki ga abinci da nama da komai sun aje da laban sai don Allah ka je duk wanda ka samu ya zo ya ci abincin nan za mu biya ka riyal goma riyal ashirin haka suke biya kai agent ne kawai na kawo wanda zai zo ya ci daɗi a wurin wala umar na ka ɗago kai ne ka ji abin daban ne ko wallahi haka suke wallahi haka suke za su ce maka billahi alaik ina gama ka da girman Allah ko ba duka zaka ci ba ka zo ka ci wani abin san na ciyar da zaifin rahman haka suke cewa ba kwan mai rahama saboda ni ma ina so Allah ya yi min rahama mun kwanin da sace mutane ake malam ba abinci ba har tukunya sace ta ake yanzu wallahi sai da yara su mo kada ta su kai ta kawai ai kwande min al'auna nauyinta wannan wani irin bala'i wallahi zai ce maka in ka gayyato mutun ya ci kowane mutum ɗaya da ya zo ya ci kai da ka kawo shi ya ci kai zai biya ka ladan ka taimaka mai ya samu lada wani sai ji ana nafila ce ina aini agent ne kawai malam sai na tara kuɗi sai ta nemo mutane sai yau gayyan mutane a raina na ce wannan ran da ya ci karo da 'yan Najeriya ya daina biyan agent wallahi wani in ya zo ya fara tarewa in ya buɗe ciki sai abin da Allah ya yi to Usman bin Malik shi ya kira jama'a daga cikin waɗanda ya kira ɗin nan a cikin sabai akwai Sa'ad bin Abi Waqas radiyallahu anhu suka zo da suka zo sai dai ya gayyato su mutane shi Sa'ad din amma shi Sa'ad din shine jagoran mutanen da suka zo sai suka ci abinci suka koshi sai kuma aka kawo musu giya a lokacin ba haramta shanta ba kamar yadda kuka sani sai suka sha lokacin da suka sha malam kawai sai suka bugu da maye suka bugu da maye da suka bugu da maye sai ta khasamu sai suka yi fada in fada na rikici aka ce husuma shine mutum ya fada ma baka ka fada mishi baka cacan baki suka fara cacan baki a wurin saboda suna buge wata darabu sai sashin sai ya fara dukan sashi da makami wannan dukan da suka yi kawai sai hankalin sayyidina Umar ya tashi sayyidina Umar da ya ji labari sai zo ya ce Allahumma anzil alaina fil khamri bayanan shafiya Allah sarki ka ji mai kai da jin maganan ka san ogaye magana yace ya ubangiji ka saukar mana da wani bayani ne warkarwa game da giya wanda kowa zai gamsu ai watsi da ita inji sayyidina Umar ba shikenan sai Allah ta'ala ya saukar da aya ta ƙarshe ta suratul tahrim aya da ta zo ta ƙarshe tana haramta shan giya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir ya ku waɗanda kai imani lallai giya da caca da al'ansabu al'azlam su ma nau'in caca ne shine wannan da ake harba kamar cowboys da waye laka ga suna irin wannan a sa wani cycle a nesa a zo ana jefa aro din nan shi ma nau'i ne na caca da Allah ya haramta Allah ta'ala ce rijisun min amali shaitan gaba ɗayansu datti ne na daga aikin shaitan fajtanibuhu ku nisance shi la'allakum tuflihun ko kwa rabauta ai ma'ana kuka yi haka Allah zai rabautar da ku ku samu aljanna innama innama innama yuridu shaytan lalle abinda kadai shaytan yake so shine ya jefa gaba da kiyayya a tsakaninku a cikin abin da ya shafi giya da caca ku zo kuna kin junanku wa yasadda kuma an zikrillahi wa anis sala sannan ya hada ku daga barin sallah da kuma ambatan Allah sai Allah ta'ala ce fa hal antum muntahun Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yace lokacin da wannan ayan ta sauka za a yi biki ne ma a garin Madina an yi odan giya tulu-tulu mala, giya mai ɗan karen tsada ga naman jaki an shigo da jakuna nau'i daban-daban za a ci daɗi. Kawai sai Allah ya saukar da wannan aya ce duk a bari. Shi ne da ayan ta sauka sai sabon annan sulalai sallama da sayidina Umar kawai sai aka ji sun fito suna cewa in ta haina rabbanan ta haina. Ya Ubangiji wallahi tallahi daga yau ba za mu ƙara shan giya ba. kuma tun daga wannan ranar har yau duk wanda ya sha giya ina ma rantsuwa da Allah inda a Madina ne a boye sha ta kuma idan aka kama shi wallahi ina in biya sabu a ranar sai ya kwana a lahira sai ya kwana a lahira tun daga shekara dubu baya har zuwa yau shi yasa Allah ya kara ma Saudiya albarka da Najeriya za a gwada da mun zauna lafiya kwaya a airport ina san lokacin da a Jidda akwai wani keji da suke ajewa a airport duk wanda ka ga an sa shi a wannan kejin in ka je wuce aka ce Allah ji kanka da rahama wallahi dan lahira ne ba dan duniya sai sun kashe shi wani keshi ne sisi ne condemn criminal ne suke sa a ciki duk wanda ka ganshi a kejin to ya shiga musu da kwaya ko ya shiga da wiwi sun auna nauyinta ta kai kaza ko koken ko kwaya ko kaza an gama kuma kullun kirkiro hanyoyin da za su iya ganewa suke yi akwai wanda ya zo gaba ɗaya suka rasa gane ina ƙwayar take suka yi suka yi akwai koken jikin shi sun tabbatar akwai amma ina take shi ne kawai da aka zo mace ce ma aka tambaye ta ga kes ɗin wani an karasa ganewa amma definitely kwamfuta ta nuna akwai ƙwaya a jikin shi ta ce tsoke ya shiga injin ta gani yana shiga ta duba ta ce ya fito yana fitowa ta zuba wani ruwa a kofi ta ce a bashi yana sha cikin shi ya murɗe ta ce a sa mai hankom a bishi bayi kawai sai kashin kwayan ta ce shi kenan ku wanke ku auna kilo nawa ne sun isa a kashe shi koko hukunci za a yi mai abinda suke kenan ba ni matsala akwai wanda na gani a gashin kai bai kawata ma yana faɗi ba amma ka gwada Allah zaka ji ba daji a gashi ina irin hulan gashi din nan da ake tsorawa a kai kun sa har maza suna sa shi na ƙarya attachment nan ya zuba su wallahi da suka zo suka bi suka yi ba su gani ba kawai sai suka saki kare akwai karnukan da ake musu wannan training din kawai suka ce zo yana zuwa kawai suka saki karan suka ce makaran ya caje shi ya duba duba kawai zo sai cin kanshi ya ce nan ne suka ce a yi mai aski ana fara askin sai ga ɗinkin suka sa reza suka farke suka kwaso kuma aka auna ya kai nauyin a kashe shi wallahi kashe shi suka yi ba wani matsala ko ɗan waye za su kashe shi to mu yanzu daga cikin illan maye a wannan gaban ba wanda suka fi kowa cutan al'umma kamar gwamnati hukuma ba wanda zai iya maganin matsalar maye sai gwamnati kuma wallahi duk wanda ya maye ya buge dan wani ya kashe na rantse da Allah an kai shugaba ne ran alkiyama sai Allah ya hisabin jinin wanda aka kashe da kai shugaban da baka hana ba wallahi sai Allah ya tambaye ka waqifuhum innahum mas'ulun haka Allah ya faɗa daga cikin matsala da muke fama da shi a ƙasar nan na illan maye duk masu sai da wannan ƙwayoyin suna da ubannin gida a sama zaka ga yaro yana kafaɗa chemist wannan kemis ɗin ku yi haƙuri masu yin na asalin ba ku nake nufi ba za ka ga mutu yana ɗaure da jarin fa dududu bai wuce na dubu shida ko bakwai ba gaba ɗaya ƙwayan da ke maganin amma kuma da yake ƙwaya ce a ƙasa inda ma za ka gaina aje magani yana sayarwa ba wurin da marasa lafiya sai magani ba ne za a zo kasanta duk ƙwaya ne kana zuwa ni a kusa da unguwanmu akwai yaran da ndla suka zo da bindigogi malam ka san daga cikin rahaman da Allah ya mana kuma ta wani wurin NDLEA da kake gani suna daga cikin ɓangaren ma'aikatan da ba su lalace ba sai don an fi ƙarfinsu. Ba wai na nufin babu gurɓatattu a cikinsu ba, amma gaskiya ni a iyayen da na san aikinsu suna kamantawa ƙwarai da gaske fiye da sauran ɓangarori. Ƙwarai da gaske, in kaga sun zo kama mutum, kar ka matsa cewa sai ka kare shi, ka bari su tafi da shi sai ka bi sawu ka ji. In na beli ne za ka shiga ka shiga, in ka ji ya kira mu kan shi ruwan da ba ka iya ba ka ce ala kyauta. amma ka ga ma'aikatan fatauci da ƙwayoyi sun zo wuri to kai shiru galibi ba su cika zuwa ba sai sun gama bincike kuma da wuya ka ga sun diramma mutum alhalin ba shi da laifi zai wahalan gaske zai wahala sai dai in kuskure na yau da gobe wanda ɗan adam za iya yi amma dai gaskiya ba su cika kuskure ba wallahi yaran nan haka suka taho suka kama shi kuma dama kowa ya san shi sana'an sace suka tattara ƙwayoyin fa in ka gansu gwanin tashin hankali da suna fasa shagon suna ɗiban kayan wallahi kawai da wani ya rike shi jami'in tsaron sai na ce mai malam kakkaba ta mun riga kaji ba kaji yana gaya mishi yana ce malam kakkaba ta mun ba mota bane a bude mun mana in shiga jama'a an zagaye ina wurin a gaban ido na wallahi ce jama'a zan dawo kuma dan kaza kaza mutum in na dawo ya hana ni da bindigogi aninsu da motansu aka jashi aka tafi wallahi yaran nan malam bai kwana ba sai da da unguwan nan kuma a ran da da aka fara gyara mai rufan nan da muka bi digi me ya faru wane ne ogan shi wane ne ogan shi to na rantsa da Allah sai Allah ya maka hisabi da al'umman da kuke cutarwa da kwayoyi duk wanda Allah ya bashi shugabanci wallahi sai Allah ya tambaye shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ba kawai ku zo ne ku ci zaɓe ku tara ƙuri'un jama'a ku yi gaba ba sai Allah ya tambaye ku wallahi sai Allah ya tambaye ku duk wanda yake shugaba wanda wasu al'umma ke karkashin shi ake harkan maye bai sa karfi na gwamnati ba ya hana an nema ma matasan nan sana'a sun yi an hana harkan maye to wallahi zai sha mamaki na taba zuwa wata jiha daga cikin jihohin kasan nan lokacin da muka je gab da magariba muna sauka ma za a shiga sallar magariba ina ga malam bibu kana ciki ko malam kabiru da malam kabiru ne muna zuwa na ga wasu dattawa za su shiga masallaci suna ta ina musu sallama amma su farin ciki da murna ma ko basu ma kalle ni ba basu ma gane mu ne ba mun fakin din mota muna sauka muna sallama suna tafiya suna kai Allah mun gode maka Allah ka ƙara nuna mana Allah mun gode da suka waigo muka yi mun sallama sai na ce musu muna ta sallama kaman ba ku ko dai biki ake ne kuna ta raha haka muna dan raha da su da suka ce wallahi malam ai mu wannan abin da ya faru ya fi mana biki mutuwa akai sai ce ah mutuwa kuma da murna suka ce wallahi mutuwa ne duk garin nan ba wanda baya murna sai na ce wane ne haka suka ce wallahi wani yaro ne tun yana matashi suka ce yara sun haukace a garin nan da yawa sanadiyan shaye-shaye wasu sun zama barayi kuma duk shine ummul khaba'is shi ya koyar shi ke fataucinta shi ke kaza suka ce yanzu yana hanyar Kano zai taho ya hatsari ya raga-raga naman shi ma bai ɗauku an kawo shi garin nan ba na ce musu nima ina taya ku murna ina abin farin ciki ya lalata ‘ya'yan jama'a ya yi kaza ya yi kaza to duk wannan ya je ya dawo gwamnati dai ita ce ƙarshen magana gwamnati ita ce ƙarshe kuma mun faɗi wannan saboda musamman gwamnatin ‘yan siyasa kuna daga cikin waɗanda kuke da girman zunubi a wannan babin ko kuke ɗaukan ƙwaya dula-dula ku ba ‘ya'yan jama'a a lokacin da ku ba su wiwi dula-dula ku ba su ƙwayoyi mahaukatan ƙwayoyi ku fita bangan siyasa da su akwai ɗan siyasan da da ɗan daban shi ya sara zai buga mai waya ya ce uga ta kwaɓe fa na aikata mawa ne sai ce a ina ne wuri kaza sai ce wuce police station haka yake ce wallah haka suke ce musu ka wuce police station yana zuwa za a ce police ku rike shi kwana biyun ta lafa ku sake shi ko ya tafi lagos in yi kwana kaza ya dawo haka suke ya je kwana a ƙasan gada wallah haka suke saboda kana tara su saboda bangan siyasa to mala'iku ma bangan azaba suke kuma Allah zai tambaye ka ƴaƴankan nan da kake so ka ci zabe su ji dadi su ma nan da kake ganin su dan ba su karatu ba wawaye kake taya su wawanci sai Allah ya tambaye ka dan kai shugaban su ne kai shugaban su ne a unguwanmu na ga bangan siyasan da aka zo yi wani ya ɗaga hannu ya ce ƙarya ne wani ya ce saiwa ne wani ya ce ƙarya ne wani ya ce baka isa ba wallahi da ɗaya ɗaga adda sai da ya datsa hannuwan shi gaba ɗaya hannun shi ya faɗi ƙasa kuma ya ɗauki ɗayan hannun ya ɗaga ya ce ƙarya ne da ɗayan hannun ya ɗauki sararren ya ce ba isa ba sai ka sauna ba hankalin shi yake ina karatu a masallaci na gasan da abin ya faru na tafi gwabarod masallacin zaid bin thabit muna darasi kawai naga jama'a na wucewa da magariba suna gangara wurin makabarta na ce waye za a jana'iza da dare aka ce wanda aka sara dazu ne ya mutu za a kai gawan shi to na farko kai dan me zaka walakanta kanka zamai da kai farautan siyasar su duk abin da suke baka la yasminu wala yughni min ju duk abin da za su baka Allah ya baka wanda ya fi shi shine imani ka kyale su ka fita harkan su ka je ka koyi sana'a in ba ka da jari sana'a kasuwanci kala biyu ne akwai na services akwai abin da ƙarfinka za ka sa kai kasuwanci da shi sai ka samu kuɗi in ka samu kuɗin da amfani da ƙarfi sai ka tara capital saboda na services ɗin yau da gobe jikinka ba zai iya ɗauka duka ba sai kai amfani da ƙarfinka da lafiyanka ka tara kuɗin da za ka samu capital ɗin da za ka yi kasuwa kuma karka raina kasuwa shi kasuwanci sanadi ne ba shi ke arzikin ba kawai sanadi ne shi za ka iya na san telan da ya zo na bashi ɗinki na wallahi yanzu ya fi shekara kusan ɗaya ɗinki na set goma sha uku a hannun shi har yau bai kawo min ba har yau kuma daga cikin dalilin shi ne yana cikin ɗinkin wani ɗan takarar shugaban ƙasa ya zo rali garin nan ya ce yana neman tela ƙwararre kawai sai na taka samun ɓarawo sai aka kai shi tun da aka shaƙa mishi dala shi ke nan na nemi kayana na rasa har yau har yau bai dawo min da kayana ba ba tsoron Allah wallahi kayana sai goma sha uku ko masu tsada haka ne tafi mun da su to kaga wannan shi ma wani karamin dan kwayan ne yayi amma dai abin nufi ku nemi sana'a ba kuma sana'a da zaka samu ka wulakanta wani ba ko kai kaza Allah ta'ala ya mana albarka baki da yan uwa to wannan dai kusa ta kai ta shine abinda wannan aya ta kunsa a ƙarshe zan rufe da hadisin da azina ambata muku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah ya tsine ma mutane asalin wato guda goma la'anar islam fil khamri ashara Allah ya tsine ma mutane goma masu mu'amala da giya na farko shine asiruha duk mutumin da ke tatsa giya mai kamfanin ko wanda yake da tukunyan da yake yin burkutun duk wanda yake sana'anta giya yake maida ta kaman juice din nan mutane su sha Allah ya tsine mishi albarka menene ma'anar la'ana shine al-bu'd 'anir rahma Allah ya tura mutun ya bar rahama ture wanda ba ma zai dawo ba ballantana Allah ya tausaya mishi sannan sai na biyu wanda ya nemi a bashi giyan wanda ya nemi ai masa giyan yayi oda yayi odan giyan ko yace ai masa irin nasa iri kaza wa sharibuha sai kuma wanda yake shanta duk wanda ya sha giyan duniya to ba zai sha na aljanna ba sai dai idan tuba yayi dan haka kofa ɗaya da ta rage ma mai shan giya shine tuban mu Allah ko mai shan duk wani kayan maye ya tuba idan mutum ya tuba Allah zai yafe mishi kuma zai karɓi tubansa kuma zai bashi na lahira amma duk wanda yazo yana sha manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya dawwama yana shan giya ya mutu yana shan ta lam yashrib hafil akhirah ba zai taba shan ta a gidan lahira ba ba zai ganta ba haka imamu muslim ya ruwaito a hadisi na 2003 duk wanda yake shan giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mutu bai tuba ba to ku sani ba zai sha na aljanna ba a lahira sai dai ga ana sha kuma wanda za su sha na lahira masu tsoron Allah ne shine fadin Allah masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun har karshe abinda Allah ta'ala ya fada na ga ya muku mutum na uku daga cikin wanda aka tsine musu ko a cikin masu mu'amala da giya wanne ne na farko wanda yake yin ta ya maida ta tsimin na biyu fa wanda mai oda mai sa mai sa ai masa na uku shine wanda yake sha na hudu shi ne wanda yake raba ma mutane suna sha ko da shi bai sha Allah ya tsine mai albarka kuma ƙur'ani ya nuna wannan wa ta'awanu alal wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan Allah ce ku taimaki juna wurin biyayya ga Allah ne da tsoron Allah amma kar ka kuskura ka taimaki wani a wurin sabon Allah dan haka duk wanda ya shayar da wani giya yanzu akwai manyan mu musamman yan boko sai ka ji mutum ya ce okay ai ka san wannan bikin akwai Christopher zai zo akwai Ezekiel Michael ma ya ce he's on his way so it's very shame to me a ce ya zo babu wine you know yana dan wani Hausa ko yana jefa turanci daya alhalin ko Fatiha bai iya da kyau haka mutum zai zo yana maka yana wani kwambarewa yana turo ma yana tura shari'a yana turo ma duniyanci to wani sai ka ji ya ce a aje giya a fridge wani har a office ɗinsa ba har a ofishinsa wallahi ni an faɗa min na gani da idona shugaban barikin sojojin da aka yi mai nasiha game da kawo giya a ba sojoji sai da ya kori wanda suka yi nasiha daga aiki sai da ya kore su ya kuma zo ya ce ma wanda kafin a kawo shi kujeran aka hana a yi lissafi zai odan giyan a kawo ba yadda za a ce soje abin da ake so babu giya babu mace wannan gaskiya ne kila a duniyancinka amma a lahira wallahi wuta ake zuwa so da haka sai mutum ya zaɓa abin da Allah ya zaɓa mishi ko arna masu hankali ba sa shan giya duk arnan da ya san mutunci bai shan giya za ku gani ba su sha ba su sha duk wanda yake jena da mutunci arne fa da bai ma Allah sujada wallahi bai shan giya to ina ga musulmi to duk wanda ya sha yadda wanda suka sha giya ya sani cewa Allah ya tsine mishi in aka ce Allah ya tsine mai shine ba zai ji karshen aljanna ba shine ma'anar la'ana in ko aka ce mutum ba zai ji ƙarshen aljanna ba a hadisi ko a ayan ƙur'ani abinda yake nufi tazaran shi da aljanna ya kai tafiyar shekara 500 dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna rihaha yujadu min masirati kaza wa kaza ana jin ƙanshin aljanna tafiyar shekara 500 duk wanda ya shahada wasu giya to ba zai ji ƙanshin aljanna ba sai mutum na nawa na biyar wa hamiluha wanda yake dakwanta yana da mota ko yana da napep ko yana da mashin a ce gashi nan sabon tasha za ka kai akwai club ɗin wane a nan za ka aje crate kaza wuri kaza kowa ne yana da motoci za a ɗauki crate dubu kaza akwai gari kaza duk wanda ya ba da wani abin hawan shi aka ɗauki giya da shi Allah ya tsine masa albarka abin fa ba ƙarami ba ne to wannan wal mahmulati ilaihi sai wanda aka ɗauka aka kai mishin ko da ba sha yake ba ya ce ai ni na zuba kuɗi na ne abokanmu ne suke yi ba ma ni ba ne kawai na sa jari na ne amma ko ganin giyan ma ba na yi su ɗin da sun ɗauka sun kai inugu to a nan inugu ta fi daraja tunda ana shanta da yawa misali shi bai ai ba ruwan shi kuɗin shi kawai yasa ake ba shi riba ai dai an ɗauka an kai wurin da aka kai barna da kuɗinka aka kai kuma ko kai aka kai ma ko ba kai aka kai ma ba ka shiga ciki wa ba'i'uha shine wanda yake sana'anta kowace irin sana'a kowace irin sana'a in dai akwai giya a ciki to ka bar wannan sana'an ba sana'a bane sannan kuma sai wanda ya nemi shi ma a saida mishi wanda ya nemi a saida mishi mutum ya aje kuɗi kun so za sa kuɗin su a banki sai su ce a jira abu kaza ya karye a siya in ya hau a gaya musu sa kuɗi su siya nan da nan su ci riba su fita wasu har a giya suna yi kamar wanda sai wasu suna yi a hatsi ko a hatsi shi ba aibi bane ba laifi bane idan ya zanto sanda ka siya akwai shi available amma kuma me ya zanto cewa bai yi wahala ba sannan ka boye idan yi wahala sannan ka boye to kai ma Allah baya baya maraba da kai amma idan akwai shi a yalwace sai ka boye in yi daraja ka fito da shi ka samu kuɗi su kuma su samu hatsi wannan musulunci bai hana ba to sai daga ciki na tara shine mutumin da ya kyautan giya yanzu wanda an zo kirsimeti sai ce ku dan sai musu giya ku sa musu kun ga mu ma suna kawo mana coca cola akwai masu yin haka ko babu akwai akwai musamman nan mutanen Kaduna da Abuja suna yi suna yi ni mata daga Abuja sun sha mun fatawa da Allah za su iya siyan giya ko da kwara ku ne ba da yawa ba kaji wani walakanci wai ko ba da ko ba da yawa ba ai da haram sunan shi haram da haram kawai sunan shi haram to wannan shine sai na ƙarshe shine fitashin hankali shine mutumin da ya ci kudin giya duk wanda aka kasa aka bashi kaga ba shi ya siya ba ba shi ce a kawo ba ba shi ya sha ba sharwaye ba a ce wane e ga kudin kiret biyar ɗinka na giya nan na ɗazu kawai sai ce oke a malam da Allah ga dubu goma a ciki a ɗan sai dabino an sha ruwa na giyan kamar mu mutu da yunwan mu kawai ba kuma rama ta kashe mu ba za ka gan mu gobe da ranmu sau da haka wannan shine a taƙaice idan akwai abin da yake na karkarewa ne a ayar da Allah muna iya zuwa da shi a gobe mu ɗora da ta gaba idan kuma babu insha Allah za mu shiga aya ta gaba ne kai tsaye abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada kamar mun wuce lokaci ba ku ishara ba eh wai wai ji haka haka na'am to Allah ya amsa mana yan uwa dade wanda muka yi Allah ya sa zama kafara ne ku yi hakuri ba su faɗa mun bane da ba zan yi hakan ba ba lura da lokacin ba Allah ta Allah ya yafe mana ku yi hakuri ina ba ku hakuri akan matsalar da aka samu shi kenan ina ga ko sauran sanarwar da ba sai mun yi ba saboda gaskiya lokaci ya kure akwai wanda suka zo daga nesa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi